الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد bayan haka yan uwa muna ƙara jaddada godiya ta musamman da ya gode jinjinawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haɗa mu a wannan lokaci a wannan safiya ta ranar lahadi a wannan majalisi namu mai albarka mai suna muntagal muta'addidin domin ci gaba da karatukanmu na lugha musamman daga cikin littafin al-maqamat maqama ta shekul imam abu muhammad al-qasim ibn ali ibn muhammad ibn usman al-hariri al-basri rahimahullahu ta'ala a yau muna 27 ga watan rabi'ul awwal hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace ma ashirin da uku ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu darasi da ya gabata a jiya mun shiga makama ta talatin da shida mai suna almaladiya wanda ita wannan makama ta kunshi al'ahajin nahawiya zaurance na nahau kamar yadda tun a cikin muƙaddima malam ya yi bayani game da irin fanni-fanni na ilimi wanda ya kunshe su a cikin wannan littafi to don haka a duk makamomin da suka gabata da ma waɗanda za su biyo baya babu makamar da ta kunshi wannan fanni na ilimi al'ahajin na hawiya an gane ko da wannan ko kuma wannan abin da ya shafi irin su fatawar lugawiya duk da cewa ita ma ta gabata to a takaice dai ita wannan makama abubuwan da ta kunsa wato su shine zauranci zaurance a hausa shine a wannan kalimar zaurance shine uhujiya wanda kalima ce gata amma za ta iya ɗaukan kusan ma'ana ta wuce a lissafa kalima ce ɗaya za ta iya ɗaukan ma'ana biyu ko sama da biyu yanzu misali a baitukan da suka gabata wanda dai kusan mutum goma ne kowanne daga cikinsu sai da ya jefa masa wato irin wannan tambaya yanzu idan muka ɗauka a baituka na farko da yake faɗa ya mansa ma bi zakai filfadli wari zinari ma za yi masilu ƙauli ju'un umidda bizari shi ne ya ce masa ma za yi masilu ƙauli wato menene zai yi kama da faɗata ju'un umid da bizali yunwa an daɗe ta da guzuri kalimar da za ta ɗauki wannan ma'ana kenan shine kamar yadda muka yi bayani yadda shi malam ya zo da ita shine ɗawamir idan aka ce ƙawamir jam'i ne na ƙamur ƙamur littafi kenan ƙawamir littattafai idan ka ɗauki wannan kalima kaga ƙawa yunwa mairun abinci kenan kawai wasali ne za ka canza ƙawamir amma babu wani harafi da ya rage wani ko wanda za ka ƙara ƙawamir kaga jam'i ne na tamur littattafai idan ka ɗauki kuma tsawa mir kenan tsawa yunwa mair abinci min mara yamiru mairan ga ya can wani miru ahlana wa nahfazu akhana wa nazdadu kaila ba'ir a na biyun shi kuma sai ya ce masa ma mislu qaulil muhaji zaharun asabatu ainu menene kwatancin fadar mai zaurance da yake fada zaharun asabatu ainu wato gadon baya kambin baka ya same shi zaharun asabatu ainu baya wato kambin baka ya same shi wannan misalin shine mada'in maqa'in kaga in ka dauki maqa'in jam'i ne na maq'un maq'un wanda wato alloba ta same shi ta shafe shi min al-ta'un al-maq'un wanda yake kenan ya kamu da cuta ta kwalara idan ka ɗauki maɓa shine baya ainun kambin baka maɓa'in kenan kaga maɓa gadon baya ainun kambin baka kuma in ka ɗauki maɗa'in kuma jam'i ne na mad'un na ukun shi kuma sai ce masa ma mislu qaulika lillazi hajaita sadafa ja'iza menene misalin faɗarka ga mutumin da kai masa zaurance kace masa sadafa ja'iza ya dace da tukwici sadafa ja'iza ya dace ma ya dace da tukwici to wace kalma ce za ta kunshi ma'anar wannan shine kenan alfasila alfasila fasila dai abu ce sananne fanni ne wanda yake na jumla abinda ke rabe tsakanin wata jumla da jumla alfasila to kaga in ka ɗauki alfasila in ka ɗauki alfa bi ma'ana wajada sila kyauta idan aka ce sila kyauta alfa ya samu alfa sila ya samu kyauta ga can innahum alfa wa aba'ahum dhalli kuma ga can wa alfa ya sayyidaha ladal bab ma alfaina alaihi aba'ana sila kuma kyauta wanda jam'unta ya gabata tun a cikin makama ta farko ya waƙi tusilati a alaƙu bi kalbika min mawaƙi tisalati to shine ya ce ma mislu ƙaulika lillazi menene kwatancin faɗarka ga mutumin da hajaita kai masa zaurance kace sadafa ja'iza ya dace ma tukwici kenan sai ka ce kalma ta alfasila idan ka ɗauki alfasila kenan fasila kuma in ka ɗauki alfa kenan bi ma'ana wajada ya samu sila kyauta alfasila na hudun kuma sai yake faɗa ya ce alak shifli ya ma mislu tanawal alfa dinari ya ce yayi mu ma'ana bayyana mu menene misalin tanawal alfa dinari karbi dinari dubu wace kalima ce za ta ɗauki ma'anar wannan tanawal alfa dinare karbi dinare dubu sai ka ce masa hadiya an gane ko hadiya idan aka ce hadiya hadi shine wuya kamar yadda cin medaliya yake cewa wa yuda su hadi kulla marin maride fihi bi akhmasa kulli alkani alkali idan aka ce alhadi wuya kuma in aka ce alhadiya wato magabaciyar ɓauna wadda take gabatar garki shine ake kiran jam'in ake cewa alhadiyat kaga idan ka ɗauki ha ma'anarta khuz diya diya diya ko nawa ce ga masu amfani da kudin zinariya dinare dubu dinare dubu shine diya kenan hadiya ha bi ma'ana khuz diya kenan karbi diya karbi dinare dubu shine yace ma mislu alak shifliya ma mislu tanawal alfa dinare karbi dinare dubu kenan kalmar da za ta ɗauki ma'anar wannan shine hadiya sannan na biyar ɗin sai ya ce masa ma mislu ahmala hiliyatan bayyin hudita wa ajili menene misalin cewa ahmala hiliyatan ya dina ado ya ce bayyin hudita bayyana mun Allah ya shiryar da kai wa ajili gaggauta ma'ana ka zo min da kalmar da za ta ɗauki ma'anar ahmala hiliyatan ma'ana ya wohintar da ado ya dina shi an gane ko misalin shine algashiya algashiya idan aka ce algashiya mai ruhuwa hal ataka hadithul gashiya kaga in ka ɗauki alga ya jefar shiya ado shiya ado alga ya jefar kenan kuma in ka ɗauka algashiya mai ruhuwa algashiya ya jefar da ado ma'ana kwata-kwata ya dina shi kenan shine misalin ahmala hiliyatan sannan na shida da ya waiwaya sai ya ce masa ma mislu qaulika lillazi abaha yuhaji kak yuhaji kak yace menene misalin fadarka ga wanda ya zamanto yana maka zaurance ukufuf ukufuf ma'ana kame kame misalinsa shine mahamahun idan aka ce mahamahun ƙungurmin jeji sahara kenan mahamahun ƙungurmin jeji kaga in ka ɗauki mahamahun mah mah kaga mah bi ma'ana uku kame idan ka ɗauki mahamahun suna ne na dokar daji kuma in ka ɗauki mahamahun sai ka ɗauke ta mah mah bi ma'ana kame kame na bakwai kin shi kuma sai yake faɗa sai ya ce masa ma misulu ƙauli shaƙiƙi ma misulu ƙauli shine ya ce bayyin fa ma zilta za bayanin ma misulu ƙauli shaƙiƙu aflat ya ce menene misalin faɗata da na ce a shaƙiƙu aflata ɗan uwa ya tafi ashaƙiƙu aflata ɗan uwa ya kuce ya tafi misali shine sai ka ce akhbar akhbar jam'i ne na haɗar haɗirra kenan akhbar kaga in ka ɗauki kalma akhbar kenan za ka iya cewa akhun bara akhun bara ɗan uwa ya tashi ma'ana ya tafi kenan shine misalin ashaƙi ko aflata sai ka ce kalma ta akhtar akhtar jam'i ne na khadar kuma kenan za ka iya cewa akhun bara ma'ana ɗan uwa ya tafi na takwas ɗin sai ya ce ma misulu ƙaulika lil muhaji zilhija makhtara fibba makhtara fibba menene misalin faɗarka da mai zaurance wanda yake ma'abucin hankali da fahimta maktara fibba ma'ana bai zaɓi azurfa ba maktara fibba bai zaɓi azurfa sai ka ce abarika an gane ko abarika lafazin abarika jam'i ne na ibrik an gane ko ibrik abarika To, idan ka ɗauka a nan kaga aba bi ma'ana imtana'a, rika wannan suna ne na azurfa, maktara fibba bai zaɓi azurfa ba sai ka ce abarika, abarika jam'i ne na ibri, sannan kuma in ka ce aba bi ma'ana imtana'a yaƙi rika wato azurfa, yaƙi azurfa. sannan yawa na sai na na tara ne ko yawa na tara kuma sai ya ce masa aubihi lana ma mislu qaulika lil muhaji dus jama'a yace bayyana mana menene misalin faɗarka ga mai zaurance dus jama'a taka jama'a dus jama'a taka jama'a dus fi'ilul amr ne an gane ko min dasa ya dusu sai ka ce da sangaya can wayu dasu hadi kulla marin maridin fihi bi akhmasa kulli alkali alkali wayu dasu ana takawa dus taka jama'a dus jama'a taka jama'a misali sai ka ce kwafiya idan aka ce kwafiya abu wanda yake mai hayowa saman ruwa kaga in ka ce kwa ma'ana taka fiya jama'a asali fi'a ne hamza ce akan yi ibdal inta a juya ta a maida ta yawo an gane ko ba fiya ma'ana taka jama'a shine kenan kuma in ka ce kwafiya abin da yake hayowa saman ruwa shine yace awdhi lana ma mithlu qawlika lil muhaji dus jama'a kenan ma'ana shine qafiya ba taka fiya jama'a na gomar kuma sai ya ce masa antal mubinu fa kullana ma mithlu qawli khali yaskut yace kai ne mai bayyana mu yace faɗa mana menene misalin faɗa ta da nace khali yaskut ya kai rafani na kyale ja bakinka ka kyale ishiru an gane ko khali yaskut ya kai rafani na uskut ishiru kenan me za ka faɗa lafazin kenan khalisa idan aka ce khalisa kaga abu wanda yake keɓantacce kul hiya lillazina amanu fil hayati dunya khalisatan yawmal qiyamah a wata kira'a khalisatun yawmal kiyama kaga in ka ɗauki khali kenan rafa ne sah ma'ana uskut an gane ko khali yaskut kenan sai ka ce khalisa kenan kaga khali sah to su ne a takaice kenan abin da ya gabata a jiya yau insha Allah ta'ala za mu tashi kenan abin da ke bayan haka alal musannifu rahimahullahu ta'ala thumma qala malam Allah ya ji kansa na faɗa sannan sai ya faɗa bayan kowanne daga cikinsu su goma ya jefo masa tambaya sai ya ce kada an haltukum tabbas na shayar da ku shayarwa ta karin farko wa amhaltukum kuma na jinkirta muku an gane ku na jinkirta muku na saurara muku ba da amsa game da waɗannan tambayoyi da na yi muku wa in shi'itum an aqullaku in har kun so na koma shayar da ku shayarwa karo na biyu allaltukum to zan koma shayar da ku ƙala sai yake faɗa fa'al ja'ana lahabul gulali ilastisika alali lahabul gulali ƙuna ta tsananin kishirwa fa'al ja'ana sai ya fakar da mu ilastisika alali zuwa neman shayarwa shayarwa karo na biyu domin idan aka ce annahal shine shayarwa ta farko al'alal shayarwa ta biyu lafazin algulal jam'i ne na gulla idan aka ce gulla tsananin kishirwa ga ya can fadarsa da yake cewa أو أديبا تفرج رؤيته غمتي وتروي روايته غلتي tun a cikin makama ta farko ya gabata in aka ce gulla tsananin kishirwa jam'unsa shine gulal shine anan ya ce fa alja'ana lahabul gulal wato kuna ta tsananin kishirwa sai ta fakar da mu ilastisika alali zuwa neman shayarwa shayarwa karo na biyu faƙala sai ya faɗa lastu kaman yasta asiru ala nadimihi wala mimman samnuhu fi adimihi yace da su yace ni fa ban zamanto ba kaman yasta asiru ala nadimi kamar mutumin da yake fifita kansa akan abokinsa an gane ku ni bana fifita kaina akan aboki yace ban zamanto ba kaman yasta asiru kamar wanda ke fifita kansa ala nadimihi akan abokinsa wala mimman samnuhu fi adibihi kuma ni bana daga cikin wanda wato man shaninsa wato a cikin abincinsa yake kadai ma'ana marowaci lafazin adim a nan abinci ake nufi ba fata ba mutumin da kitsansa ko ka ce man shaninsa wato a cikin abincinsa yake wannan kinaya ce wato ta ruwa idan ka ji larabawa sun ce fulanin samnuhu fi adimihi to marowaci ne man shanunsa yana cikin abincin shi shi kadai sun makarra alal awwal sannan sai ya kai ɗauki ga na farko wa sai ya ce ya man iza ashkalal mu'amma jalathu afkaruhu daqiqa in qala yawman lakal muhaji khuzil kama mithluhu haqiqa يا من إذا أشكل المعمى جلته أفكاره الدقيقة إن قال يوما لك المحاجي قل تلك ما مثله حقيقة يتي يا من يا متمن دا إذا أشكل المعمى idan wani abu wanda yake ɓoyayye rufaffe ya rikita aka kasa gane kansa afkaruhu daƙiƙa tunaninsa mai zurfi jalatu sai ya yayi shi ya fito da shi fili kowa ya gane ya ce in ƙala yau mallakar muhaji in har mai zaurance wata rana ya faɗa gare ka ya ce da kai kustilka karɓi waccan ma nisuluhu haƙiƙa a haƙiƙa menene yake daidai da shi menene yake kama da wato khuztilka karbuwaccan sai ka ce hatika an gane ko kalma ta hatika ha karbi tika waccan daidai yake da khuztilka in qalal yawmal lakal muhaji in har mai zaurance ya faɗa gare ka wata rana ya ce da kai tilka karɓuwaccan ma misluhu haƙiƙa a haƙiƙa menene yake daidai da shi sai ka ce masa hatika ha bi ma'ana khuz an gane ko ga ya can faɗar Allah subhanahu wa ta'ala fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya ha ma'ana khuzu ku karba sun masana shi da hu Sani wa ƙada sannan sai ya karkato wuyansa zuwa na biyun wa ƙada sai ya ci ya man bada bayanuhu an fadlihi mubayyina ma za misalu ƙaulihim himaru wa hashin zuyina يا من بدا بيانه عن فضله مبينا ماذا مثال قولهم حمار وهش زينا yace ya man bada bayanuhu ya mutumin da bayaninsa ya bayyana ya fito fili kowa ya gane mubayyinan mutumin da ke bayyana ma ke bayyanawa ke bayyanarwa an fablihi game da darajarsa an fablihi mubayyana mutumin da ke bayyanarwa an fablihi game da darajarsa ya ce ma za misalu ƙaulihim menene misalin faɗar masu zaurance himaru wahashin zuyina wato jakin jeji zuyina wato an yi masa ado menene misalin yake daidai da wannan kalma himaru wahashin zuyyina abin da yake kama da shi shine fadar su farazin idan ka ce farazin wato jam'i ne na firzan idan aka ce firzan shine wato ‘ya'yan dara an gane ko ‘ya'yan dara iyan dirka kenan su ne ake kira da firzan kamar misali abin da ya shafi su kos su lido da sauransu su dam jam'in shine farazin kenan ‘ya'yan dara idan ka ce fara jakin jeji kaga lafazin zin sai ka ce zuyina fara zuyina jakin jeji an yi masa ado shine yace ma za misalu qaulihi menene misalin fadar masu zaurance himaru wahshin zuyina jakin jeji an yi masa ado kenan sai ka ce kalima ta farazin lafazin farazin ma'anarsa 'ya'yan dara kaga kuma kana iya canza ma'ana sai ka ce fara jakin jeji zuyina an yi masa ado baka daɗa komai akan wannan kalima kuma baka rage ba thumma auha ila thalith bi lahadhihi wato sannan wato sai yayi nuni bi lahadhihi da hararansa hararansa ko kuma ka ce da wutsiyar ido ilar salisi zuwa na uku wa kala sai ya ce ya mana gada fi fadlihi wa zaka'ihi kala asma'i ma mithlu qawlika lillazi hajaka an fi taqma'i yace ya man gada fi fadlihi ya wanda ya zamanto game da darajarsa wa zaka'ihi da kaifin hankalinsa kala asma'i kamar malam asma'i shine abdul malik ibn qurayb al asma'i malami ne wanda yake amintacce a wajen wato fanni na luga an gane ku yana daga cikin manya-manyan malamai waɗanda suke na luga ya ce ma misulu ƙaulika lillazi menene misalin faɗarka ga mutumin da hajaka ya yi maka zaurance ya ce maka amfik takamadi wato ka ciyar da dukiya takamadi za ka rinjayi jama'a in dai kana ba su to za ka rinjaye su ya ce amfik ciyar da dukiyarka takamadi sai ka rinjayi jama'a misalinsa shine muntakim an gane ko muntakim idan ka ɗauki mun fi'ilul amr ne min mana ya munu an gane ko fi'ilul amr kenan mun ma'ana ikyauta kaga lafazin wato takin shi kuma wato fi'ilul mudari ne kenan na faɗar suna waƙama ya idan ka ce takimu kenan ma'ana shine ka rinjaya domin aka ce waƙama shi ne ma'ana mutum ya rinjaye abu ya kaskanta shi kenan min alƙam'i ne alƙam alƙam'u shi ne wato rinjaya da kaskantawa kenan kaga filikin shi wato madi waƙima takimu waƙman to kaga in ka ce muntakim kaga mun kenan mimma na yamunu kenan fi'ilul amrikin shi kenan mun ma'ana ikyauta kaga takimu kenan sai ka rinjayi jama'a ma'ana ka kaskanta su su zaman to mabiyanka kenan shine anan kenan misalin da yace amfik ciyar da dukiya takimu wato sai ka rinjayi ta wannan takamaki sai ka rinjayi jama'a kenan sai ka ce misalin da yake daidai da wannan muntakim muntakim akwai flash thumma hamlaka ila rabi sannan wato sai ya zaro idanu zuwa na hudun wa anshe da sai ya sabu waka يا من إذا ما أويس دجا نار ظلاما ماذا يماثل قولي استنشري حمداما يتي يا من إذا ما أويس يا متمن دا إدن ونمويا لمري دجا يدهنتا anara zalama sai ya haskaka duhunsa ya man ya mutumin da idama awisun idan wani babban lamari mawuyacin lamari da ja ya duhunta anara zalama wato sai ya haskaka duhunsa ya ce ma za yi masilu ƙauli menene ke kama da faɗata istan shiriha mudama shinshina wato warin giya istan ma'ana shaƙi riha mudama wato warin giya menene yake daidai da wannan giya ba a cewa kanshi sai dai a ce wari istan shi wato shaƙi riha mudama wato warin giya kalimar da take daidai da wannan shine rahara idan aka ce raharahun wuri wanda yake mayalwaci kalima ta raharahun rahrahun kaga idan ka ɗauki rahrahun za ka iya cewa rih rah rih kaga wannan kenan shinshina rah giya domin yana daga cikin sunayenta kenan rah wanda kar mu manta ya gabata shine yace ma za yumasilu qawli mi ke daidai da fadata istanshi ma'ana shaki riha mudama wato warin giya ko kuma ka ce wato shinshina warin giya kenan sai ka ce rih wannan rahara kenan rahara bi ma'ana wannan wuri mayalwaci amma in ka canza wasali sai ka ce rih rah ma'ana shinshina giya thumma aumaba ila al-khamis wato sannan sai yayi mulmushi gana biyar lafazin aumaba wato min alwamdu ne alwamdu shine wato walƙawar walƙiya shine suke cewa aumabal barku ma'ana walƙiya ta walƙa kenan shine anan ma'anar abin da yake nihi mulmushi kuma aumaba sannan sai yayi mulmushi ilal khamis ga na biyar kin wa qala sai ya fada ya man tanazzaha fahamuhu ana an yurawi aw yashukka ما مثل قولك للذي أضحى يهاجي قبض حلقا يتي يا من تنزه فهمه يا متمن da fahimtarsa wato ta tsarkaka ta nisanta gabarin duk wani aibi ya man ya mutumin da fahamuhu wato fahimtarsa tanazzaha ta tsarkaka ta nisanta an an yurawi wato game da yin tunani gabarin yin tunani auye shukka ko ya yi kokonto shi a fahimtarsa babu tunani babu kokonto kai tsaye ne kawai zai fada shi ne ya ce ya mani ya mutumin da fahamuhu fahimtarsa ta nazzaha ta tsarkaka ta nisanta an an yi rawi wato gabarin tunani auye shukka ko kuma kokonto ma mislu qaulika lillazi menene misalin faɗarka ga mutumin da adha yuhaji ya zamanto yana maka zaurance yace maka gaddi halka wato rufe matacci gaddi halka ma'ana rufe halakakku sune waɗanda an gane ko gaddi halka ma'ana rufe waɗanda suke halakakku ka suturce su menene zai yi daidai da haka abinda zai yi daidai da haka shine kalima ta sumbur an gane ko sumbur idan aka ce sumbur asali wato dukkan wato itaciya ta dabino wadda ta zamanto ita kadai a gefe ita ce ake kiranta sumbur kuma ana faɗa ga mutumin da ba shi da ɗa ba shi da ɗan uwa akan ce masa sumbur jam'un shine sanabir an gane ko idan aka ce sumbur dai asali iccen dabino wanda ya kaɗaita ya koma gefe ko kuma mutumin da ba shi da ɗa ba shi da ɗan uwa to a nan kaga in ka ce sumbur idan ka ɗauki sun fi'ilul amr ne min sana ya sunu saunan sun ma'ana kiyaye kaga bur hallakakku jam'i ne na ba'ir ga ya can wa zanantum zanna sau'i wa kuntum qauman bura bur hallakakku jam'i ne na ba'ir wanda asalin kalmar minal bawar ne alam tara ila allazina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar kenan shine yace wato wai menene misalin fadar kalillazi abaha ga wanda ya zamanto yuhaji yana maka zaurance yace da kai gaddi halka wato rufe hallakakku sai ka ce kalma ta sumbur sumbur da biccen dabino wanda ya koma gefe ko kuma mutumin da ba shi da ɗa ba shi da ɗan uwa kenan in ka ɗauki sun fi'ilul amr ne kenan min sana ya sunu bur jam'i ne na ba'ir in aka ce ba'ir hallakakke bur hallakakku kenan daidai yake da gaddi halka thumma aqbala qibala sadisi wa anshada sannan sai ya gabato wajen na shida wa anshada sai ya sabu waka يا أخا الفتنة التي بان فيها كماله سار بالليل مدة أي شيء مثاله يا أخا الفتنة التي بان فيها كماله سار بالليل مدة أي شيء مثاله يتي يا أخا الفتنة يا ما أبوتين نورا دفهنتا allati bana fiha kamaluhu fahimtar da wato cikarta ta bayyana sara billaili muddatan ya tafi tsawon ya tafi a cikin dare muddatan tsawon zamani ayu shay'in misaluhu menene yake kama da wannan kace sara billaili muddatan ya tafi tsawon zamani billaili a cikin dare alba'u ana bi ma'ana fi aifin laili an gane ko kamar yadda can ubangiji ta'ala yake faɗa wa inna kum latamurruna alaihim musbihina sai yace wa billaili ai wa fil laili sara billaili muddatan ya tafi tsawon zamani billaili a cikin dare ayyu shay'in misaluhu menene yake kama da shi sai ka ce sarahin an gane ko kalima ta sarahin lafazin sarahin jam'i ne na sarhan idan aka ce sarhan shine karan biki ko ka ce dila an gane ko dila shine ake kira sarhan kaga idan ka ce sarahin sara ma'ana ya tafi hinan wato tsawon zamani sara hin kenan sara hinan ma'ana ya tafi tsawon zamani wannan daidai yake da sara billaili muddatan domin sara min sura ne idan aka ce asura shine tafiyar dare sara yasri suran shine yace sara billaili muddatan ya tafi a cikin dare muddatan tsawon zamani sai ka ce kalma ta sarahini sarahini jam'i ne na sarhan shine karan biki ko kuma ka ce dila idan kaga sara ya tafi hilan wato tsawon zamani thumma naha basarahu ila sabi'i wa qala sannan wato sai ya nufato dibinsa zuwa na bakwai wa qala sai ya faɗa يا من تهلى بفهم أقام في الناس سوقا لك البيان فبين ما مثل أهب فروقا يتي يا من تهلى بفهم يا متمن دي كوا بفهم دفهنت أقام في الناس سوقا واتو متمن دا يسيدا أنغاني كو wato a kama mutumin da ya tabbatar da suka wato kasuwar safin nasi a cikin jama'a ya ce lakal bayanu ya ce bayani naka ne fa a yanzu ya ce fa bayyin bayyana mana ma mislu ahabib faruka ya ce menene misalin wato ahabib faruka so matsoraci ahabib ka kaunaci faruka wato matsoraci wace kalima ce za ta yi daidai da wannan jumla ahabib faruka ka kaunaci matsoraci kalimar sai ka ce ita ce kalma ta miƙila'un idan ka ɗauki miƙila'un asalin kalma ta miƙila wato shine kamar majaujawa wadda ake jifa da ita an gane ko majaujawa ita ce ake kira miƙila'un to a nan idan ka ce mik kaga fi'ilul amr ne wanda an ciro shi daga wa miƙa ya miƙu sai ka ce miƙatan almiƙa shine ƙauna mik kenan kaso la'un kuma shi kuma matsoraci kenan mik la'an ma'ana ka ƙaunaci matsoraci idan aka ce la'un matsoraci mik wato ka ƙaunata minal miƙa ne miƙa shine so da ƙauna kenan mik la'an ma'ana ƙaunaci matsoraci kenan kaga daidai yake da ahabib faruka ma'ana ka kaunaci faruka matsoraci domin lafazin faruk wato shine matsoraci alfaruka kenan matsoraci sun makasa da kasadar samin wa an shada sannan sai ya nufato wajen na takwas wa an shada sai ya safi waka يا من تبوأ ذروة في المجد فاقت كل ذروة ما مثل قولك آئئ ريقا يلوه بغير غروة يتي يا من تبوأ ذروة يا متمن دي زوني وتقولوا في المجد أوجن أوكك تدرجة فاقت كل ذروة ود تفي في تدكا وتقولوا ya ce ma misulu ƙaulika menene misalin faɗarka a aɗi ibrikan ya luhu gairi urwa ba da ibrikan wato shine finjani an gane ko ko kuma ka ce kofi ya luhu gairi urwa wanda yake bayyana gairi urwa ba tare da wato mariki ba idan aka ce urwa shine wato mariki wuyan sahani ko wuyan kofi inda ake rikewa. ma mislu ƙaulika menene misalin faɗarka a aɗi ibrikan wato ka ba da kofi ya luhu bigayar urwa wato wanda ke bayyana bigayar urwa ba tare da marki ba misalin sai ka ce usko usko idan aka ce usko shine wato zuban ruwa ma'ana kwararsa ga ya can wa ma'in masko idan ka ce us ma'ana bada an gane ko us bada min al'aus ne al'aus shine ma'ana kyauta kenan al'i'ida kenan fi'ilul amr kenan us bada kaga ko ko shine kofi ne domin daman asalin kalma ta kofi larauci ne an gane ko aka turantar da shi ake cewa kofi ko bugacin bi akwabin wa abari idan aka ce ko kenan shine kofi wanda ba shi da mariki shine ake kira ko kenan abin da yake daidai da fadarsa da ya ce ma misulu kaulika menene misalin fadarka a'adi ibrikan wato ka ba da kofi ya luhu bi gairi urwa wanda ke bayyana ba tare da wato mulki ba sai ka ce usko kalma ta usko usko zuban ruwa kwararsa kenan kuma us ma'ana ba da kuban ma'ana kofi ba da kofi thumma ibtasama ila tasi sannan sai yayi mulmushi ga na tara wa qala sai ya fada يا من هوى حسن الدراية والبيان بغير شك ما مثل قولك للمهاجي ذي الذكاء الثور ملكي يا من هوى حسن الدراية والبيان بغير شك ma mislu qawlika lil muhajizi zakai thawr milki yace ya man hawa husnul dirayati ya wanda ya tarar da kyakkyawan sani wal bayani wato da bayani bi gairi shakkin ba tare da wani kokonto ba ma mislu qaulika lil muhaji menene misalin faɗarka ga mai zaurance zizzakai ma'abucin kaifin hankali asauru milki wato wannan sa nawa ne asauru milki ma'ana sa na ne menene zai yi daidai da shi kalmar da za ta yi daidai da wannan jumla shine alla'ali alla'ali jam'i ne na lu'ulu ma'ana gwalagwalai an gane ko idan ka ɗauki kalima ta alla'a wato a larabci asalin shine wato shine wannan kutunkun ɓauna kenan an gane ko shine wato sa wanda yake na jeji shine wannan kutunkun bauna shine alla'a kaga idan ka ɗauki wato li kenan nawa alla'a kutunkun bauna li nawa ne kaga daidai yake da asauru milki asaur milki ma'ana sa na ne kenan alla'a li alla'a shine wannan kutumkun bauna kenan saurul wahash li na wani wanda kuma kalma ta alla'a li jam'i ne na lu'lu thumma qababa bi jum'ihi ala rudini yace ni na gomar yace sai jimki wato hannun rigata da hannunsa gaba ɗaya sun makaba ba bi jum'ihi ala rudini wato sai ya jimki hannun rigata wato da hannunsa gaba ɗaya wa ƙala sai ya ci ya man sama bi su ko bi fitinatihi fil mushkilati wa nuri kaukabihi ma za misalu safiru jahfalatin bayyin hutibiyanan ya nummu bihi ya ce ya man sama ya wanda ya ɗaukaka bi su ƙubi fitinatihi wato da ruruwar fitinatihi wato nurarsa da fahimtarsa an gane ya man sama ya wanda ya ɗaukaka bi su ƙubi fitinatihi wato shine da haskakar fitinatihi nurarsa da fahimtarsa fil mushkilati game da duk wasu abubuwa waɗanda suke rikitattu wa nuri kaukabihi da hasken taurarensa. Ma za misalu safiru jahafala ya ce menene misalin safiru jahafala wato fito na lebe. Safir hito na lebe, jahafala shine lebe, ma'ana menene zai yi daidai da wannan jumla wace kalma ce za ta kunshi ma'anar wannan jumla bayyin hutu biyanan yanummu bihi ya ce bayyana mana bayanin da yanummu bihi wato zai yada wato wannan al'amari yanummu bihi wanda zai yada ya ba da labari lafazin da yake daidai da safiru jahafala shine mukashafa mukashafa idan aka ce mukashafa yayi abu a fito da shi fili kaga idan ka ɗauki muka wato fito ga ya can faɗar Allah subhanahu wata'ala wa ma kana salatuhum illa wana wa ma kana salatuhum inda albayti illa muka'an wa tasdiya wa ma kana salatuhum inda albayti illa muka'an wa tasdiya to shi kuma daman yana halatta a shafe hamza din a maida shi maksur muka kaga in ka ɗauki shafa shine leɓe din barin baki kenan daidai yake da safiru jahafala fito wato na leɓe ko kuma ka ce fito na dumbarin baki kenan sai ka ce kalma ta muka shafa muka shafa yayi abu a fito da shi fili kuma in ka ce almuka muka fito shafa wato na lebe qala al-haris ibn hammam al-haris dan hammam na faɗa falamma adrabana bima sami'nahu lokacin da ya faranta mana zuciya game da abin da muka ji wa ɗalabana mu kashe fata ma'anahu ya neme mu da cewa mu yaye masa ma'anar dukkan wannan zaurance da ya mana kulna lahu sai muka ce da shi lasna min khayli hadhal maidani wala lana bi halli hadhihi al-uqad yadani ai mu ba mu zamanto ba daga cikin dawakan sukuwa na wannan fage lasna min khayli hadhal maidani mu ba mu zamanto ba daga cikin dawakai na sukuwa ta wannan fage wala lana bi halli hadhihi al-uqad yadani ba mu da hannuwan da za su kunce waɗannan kulli da kai lafazin uqad jam'i ne na uqda ga ya can wa min sharrin nafafati fil uqad shine yace wala lana bi halli hadhihi al uqadi yadani ba mu da hannuwa wato game da kunce waɗannan kulli da kai ba mu da hannuwan da za mu kunce wannan kulli fa in abanta mananta wa in katamta gamamta in har ka bayyana mana da kanka to wannan ka yi mana baiwa ka yi mana kyauta ka yi abin a jinjina maka wa in katamta in kwa ka ɓoye ka ƙi faɗa gamamta to ka bakanta mana zuciya shine suka ce masa fa'in abanta in har ka bayyana mana mananta ka yi mana kyauta ka yi mana baiwa wa in ka tamta in kwa ka ɓoye ka ƙi faɗa ga mamta to tabbas ka bakanta mana zuciya fadalla yushawiru nafsaihi sai ya zamanto yana shawartar wato rayukansa biyu cewa in yi ko karnayi shine ma'anar nafsaihi kenan ra'ayin shi ya bambanta ya zama biyu ya faɗa ko kar ya faɗa wa yuqallibu qidhayhi kuma yana juya wato kyamransa ko kuma kace kibiyoyinsa hatta hana bazlul ma'uni alaihi har aka kai lokacin da bayar da alma'un kayan amfani ya sauƙaƙa alaihi a kansa idan aka ce alma'un abun amfani wanda zaka ara ma mutum ya ɗanyi amfani an gane ko abin da dai bai taka kara ya karya ba kamar misali ba da aran filo ko ta fantarya ko da ko ta diga ko kuma misali makwabci ya ce yana buƙatar a bashi gishiri ko ta kanwa ko ashana da sauran sauran duka suna daga cikin alma'u dan abin da bai taka kara ya karya kayan amfani shine ake kira alma'u wanda in ka bada ba zai rage ka ba kuma in ka bar shi ma ba zai kara ka ba shine ubangiji ta'ala yake faɗa wa yamna'una al-ma'un shine yace hatta hana bazlul ma'uni alaihi har aka kai lokacin da bada wato abin amfani abin da bai taka kara ya karya ba ya sauƙaƙa a kansa domin ya dan ba su amsar waɗannan abubuwa dan abu ne wanda yake dan kaɗan abunsa fa aqbala hina izin alal jama'a a lokacin nan sai ya gabato jama'a wa qala sai ya ci ya ahalal balagati wal bara'a ya kuma abuta iya zance wal bara'a da ƙwarewa a cikin fanni-fanni na zance yace sa'o allimakum ma lam takunu ta'lamuna an gane ku sa'o allimukum ma lam takunu ta'lamuna da sannu zan sanar da ku abinda ba ku zamanto ba kuna sani wala zanantum annakum tu'allamuna kuma ba ku yi zaton cewa ku za a sanar da ku wannan al'amari, ya ce fa'auku alaihi al'au'iya, ya ce ku ɗaure al'au'iya wato jikunanku alaihi a kansa, lafazin au'iya jam'i ne na wi'a, alwi'a shi ne makayi kamar salka da abin da ya kama da haka, ko jika ko ka ce burgami wanda matafiyi yake sanya kayansa tarkacensa a ciki. lafazin auku min alwika ne idan aka ce alwika shine madaurin bakin jika ko ka ce madaurin bakin salka shine suke cewa auki siqa'a ma'ana daure bakin salka fa auku alaihi al-audiya yace ku daure wato jikkunanku alaihi a kansa wa rawwidu bihi al-andiya kumai da mazaunanku su zamanto dausayi a sababinsa an gane ku lafazin wa rawwidu minan rauda ne wa rawwidu bihi al-andiya kumai da mazaunanku su zamanto dausayi thumma akhadha fi tafsirin saƙala bihil azhana sannan sai ya haɗu game da fassara waɗannan zaurance da ya yi mana tafsirin da saƙala bihil azhana wato ya goge mana dukkan tunaninmu ma'ana duk wani datti na tunaninmu ya goge mana shi lafazin azhan jam'i ne na zihin idan aka ce zihin shine hankali saƙala bihil azhanat wato tafsirin da ya goge mana dukkan hankulanmu ma'ana duk wani datti da yake ciki ya goge mana shi wastafraga ma'ahul ardana wato tafsirin da ya kakkaɓe dukkan abin da ke cikin aljihun jama'a ma'ahu tare da shi lafazin ardan jam'i ne na rudun idan aka ce rudun asali shine hannun riga me ake nufi da shi a nan aljihu shine ya ce wastafraga ya kakkaɓe al'ardana aljihunan jama'a ma'ahu tare da shi ma'ana duk abin da yake cikin aljihunsu sai da suka fito da shi suka meka masa hatta abatil afhamu anwara min ash-shams wato har aka kai lokacin da fahimtar jama'a ta zamanto anwara min ash-shams wato mafi haske game da rana an gane ko lafazin aba wato fi'ilu madin ne an gane masdar ɗin shi shine aidan min aba aidan idan aka ce aiban ya dawo daɗa kuma shine yace abatil afhamu wato har tunanin jama'a fahimtar jama'a ta dawo anwar min shamsi mafi haske game da rana wal akmamu ka allam tagana bil amsi wato hannuwar riga na jama'a ko ka ce aljihon jama'a suka zamanto ka allam ta gana bil'amsi kamar ba su zauna da kuɗi a jiya ba duka ya kakkaɓe abin da yake aljihun lafazin akmamu a nan jam'i ne na kum an gane ko idan aka ce kum shine hannun riga walamma hamma bil mafarri lokacin da ya yi niyya game da tafiyarsa su ila anil makarri sai aka tambaye shi game da wato matabbatarsa wai a ina yake zaune a ina yake rayuwa walamma hamma bil mafarri lokacin da yi niyyar tafiya su ila anil makarri sai aka tambaye shi dangane da wato matabbatarsa fatanafasa kamata tanafasu sakulu wa an sha'a ya kulu sai ya yi huci yadda mace mai wabi take huci irin huci na mace mai wabi idan aka ce sakulin macen da wato ‘ya'yanta ba sa rayuwa irin yadda take huci na bakin ciki da damuwa to shine sai ya yi huci irin hucinta shine ya ce fata nafasa sai ya yi huci kamata ta nafasu sakul kamar yadda mace mai wabi take huci wa'an sha'a ya ya safi waka yana mai fada كل شئب لي يشئب وبه ربئي رهب غير أني بسروج مستهام القلب صب هي أرض البكر والجو الذي فيه المهب وإلى روضتها الجنة دون الروض أسب ما هلالي بعدها هلو ولوأ ما هلالي بعدها هلو ولا أذوذب أذب yace kullu shi'ibin li yashihu dukkan wata hanya hanya ta ce an gane ku banne da wata hanya wadda take makaɗaiciya wadda nake biya duk wata hanya da kuka sani ta wuce idan aka ce shib asali hanya shine lalloki hanya ta tsakanin duwatsu jam'un shine shi'ab ya ce kullu shi ibe dukkan wata hanya da kuka sani liya shi'ibun ita ce hanya ta wabihi rab'iyya rahabun wato a cikinta ne ke akwai gidana rahabun wanda yake mayalwaci an gane ko wabihi da ita ce ke akwai rab'iyya wato gidana rahabun wanda yake mayalwaci gaira anni bisa rujin sai dai cewa ni game da birnin saruja mustahamul kalbi wato mai ɗimautacciyar zuciya ne sabbin kuma mai bege ne zuwa birninmu na saruja ina anan ya bayyana mahaifarsa ya ce hiya ardil bikiru ya ce birnin saruja ya ce ita ce ƙasa ta albikiru wadda take budurwa ma'ana can ne mahaifata ya ce wal jawul lazi fihi mahabbu wato ita ce wato sasanni ko kuma ka ce sarari allazi fihi mahabbu wanda mabugar iska ta a cikinsa take ma'ana can na tashi idan aka ce almahab shine mabugar iska inda take motsawa shine yace wal jawul ladhi shine sasanni wanda fihi almahab mabugar iska ta a can take ma'ana a can na tashi wa ila raudati hal gannai duna raudi asbu yace asbu ina karkata ila raudatiha zuwa dausayinta algannai wanda yake mai tsatsi dunar raudi ya ce ba wani dausayi ba gane ku shi ɗabi'ar shi damun kullum ziga garinsu ya ce wa ila raudati halganna idunar raudi asubu ya ce asubu ina karkata ila raudati ha zuwa dausayinta alganna'i wanda yake mai tsatse dunar raudi ya ce ba wani dausayi ba na daban ya ce ma halaliya ba da hahulwun ya ce hulwun wani abu mai zaki ma halali bai taɓa yin zaki a gona ba adaha bayan rabuwata da birnin saruja azubun duk wani abu mai daɗi wala azauzaba bai yi ba daɗi a gona tun lokacin da na bar wannan birni namu ƙalar rawi marwaicin na faɗa fa li ashabi sai na faɗa ga abokaina na ce da su haza abu zaidin sarujiyu wannan fa shine Abu Zaid na birnin Saruja allazi adna mulahihil ahaji wanda zaurance shine koma bayan daddadin zancensa wai zaurancen shine karshe koma baya amma abubuwan da ya tattara to sun wuce a fada sun wannan sun wuce misali allazi mutumin da adna mulahihi koma bayan daddadin zancensa al'ahaji shine zaurance shine ƙarshe shine koma baya ya ce wa a kabto a sifu lahum husna taushiyatihi sai na haɗu ina siffanta musu kyawun taushiyatihi wato yadda yake ƙawatar da zance wankiya da kalami limashiyatihi kuma da yadda zance yake meka wuya ya zame masa raƙumi da aka lalimashiyatihi ga duk abin da yake ne nan ya'un bi ma'ana alhamza ce aka ce li mashi'atihi ai li iradati wanki ya dal kalam kalami da yadda zance yake meka masa wuya li mashi'atihi ga di yadda yaso thumma altafattu yace sannan sai na waiwayo fa idza bihi qad damara wa na abi ma qamara sai ga maka yayi tsalle ya tuma wa na aya zabura bi ma qamara da abin da ya rinjayi jama'a ma'ana duka ya tatike su kamara minar kimar ne kimar ita ce caca kamara ya tatike su ma'ana duk ya karbe abin da ke gunsu fa ajibna mimma sana'a izwaqa yace sai muka yi mamaki mimma sana'a game da abin da ya aikata izwaqa wato lokacin da ya faɗo an gane ko izwaqa lokacin da ya faɗo kenan bayan tsallan da ya walam nadir aina saka ya ce ba san ba wato ina ya tafi wa saka'a wato ina ne wani lungu ne ya shige wace hura ce ya shige sukan faɗa aka za saka'an min al'ardi ma'ana mutum ya tafi wani ɓangare inda ma ba a san shi ba shine yace fa ajibna sai muka yi mamaki mimma sana'a game da abin da ya aikata na tsallan da ya izwaka a lokacin da ya duro walam nadri amma ba mu san aina saka'a ina ya tafi wa saka'a wace hura ya shiga nan muka zo ƙarshen ita wannan makama ta talatin da shida mai suna almaladiyya nan insha Allah ta'ala za mu takaita subhanaka allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك